بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه bayan haka assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barkamu da sake haduwa da ku a cikin wannan shiri namu na tsakure daga tarihin Mala Albani Zaria wanda muke dauko muku daga littafin tarihin rayuwa da karantar Mala Albani Zaria wallafar Kabir Abubakar Aminu daga wannan tasha tamu ta Albani TV kana da shan Allah wannan shine zagaye na uku a cikin wannan silsila za mu tashi kai tsaye inda marubuci yake cewa halaye da ɗabi'un mala albani zaria ta fuskar halitta mala albani zaria dogon mutum ne mai faffaɗar kafaɗa da can lokacin da yake matashi siriri ne amma daga baya ya yi ƙiba madaidaiciya mala albani zaria wankan tarwaɗa ne kuma yana da wushirya mutum ne mai yawan murmushi da sakin fuska Mal Albani Zaria ya kasance yana da zafin nama, saboda haka in yana tafiya yakan taka da sauri, haka kuma in yana tukin mota yana yin gudu da yawa, amma kuma wani yana tuka shi a mota baya bari a yi gudu. Kana fara taka mota zai ce maka malam kana gudu da yawa a tafi a hankali. Ta fuskar ɗabi'a kuwa malam ya yi wa Allah ya yi wa malam Albani Zaria kaifin basira na ban mamaki. ƙashin gaskiya mal albani zaria yana daga cikin ɗaiɗaikun mutane masu kaifin basira waɗanda suka ɗarar ma mafi yawan gama garin mutane kaifin basirarsa yana ƙara bayyana ne a cikin irin yadda yake da ƙwarewa wajen yin tsare-tsare da kuma kaifin ƙwaƙwalwa wajen iya tuno abubuwa musamman wajen karatu har kullum ina tuna wani lokaci wajejen shekara ta 1997 ana katil ta fuskatu sala na Sheikh Nasiruddin Albani Allah ya gafarta masa sai aka sami matsalar rikodin na kaset din muryar karatu a shigari da aka zo kawai mala Albani Zaria ya ce karatun jiya za a saki haka kuwa aka yi nan ya zauna ya sake yin karatun da aka yi jiya din wanda kaset din ya samu matsala haka mala Albani Zaria ya sake karatun nan na jiya tsaf waɗansu cikin waɗanda suka zo latti suka rasa kan abin shin kaset ne aka sa ko yaya sai bayan an tashi ne suka tambaya cewa wai wannan karatun ba an yi shi jiya ba har ila yau malal bani zaria yana da baiwar hangen nesa da wani irin gam da katar mai ban mamaki wajen hasashe game da abubuwan da suka shafi rayuwa da addini da siyasa da tattalin arziki da sauransu sau da dama yakan yi magana akan abu ko ya yi hasashen yiwuwar faruwar wani abu kuma sai ka ga hakan ya faru kamar yankan wuka bayan rasuwar mala albani zariya da shekaru mutane musamman masu amfani da kafafen sada zumunta sun yawaita zakulo maganganunsa waɗanda ya yi a baya akan wasu mutane ko wasu abubuwa ko wasu matsaloli a da can lokacin da ya maganganun ba a fahimce shi ba amma yanzu kusan kowa ya ga abin fili a fili kamar yankan wuka. Wannan baiwa ta Mala Albani Zaria tana da ban mamaki kwarai watakila ba ta rasa nasaba da abin da ake cewa ku tsoraci hasashen mumini. Har ma mun taɓa tattaunawa da wani malami a kai inda yake cewa shi yana ganin ya kamata a samu wani mai bincike da zai bibiyi sawun maganganun Mala Albani Zaria ire-iren waɗannan. ya tattara su ya nazarce su a ilmance ni da shi mun yi ittifakin cewa ba shakka abubuwan da mala albani zare ya maganganu a kansu a lokacin rayuwarsa waɗanda hasashensa ko fashin baƙinsa a kai ya dace da abin da ya auku a bayan rayuwarsa sun cancanci a yi nazarin su a keɓance daga cikin halayen mala albani zaria da na sani na kuma shaida da idona akwai halin kyauta da sakin hannu kan idona na sha ganin mala albani zaria ya yi kyauta ta ban mamaki yakan dumbuzo kuɗi ya bayar ba kirge kamar yadda wani ɗalibi mai suna abubakar hamasa ya taɓa labarta mini cewa mala albani zaria ya taɓa kiransa a waya ya ce masa wane ka zo ka karɓi kuɗin da kake bina yana bin mala albani zaria naira dubu goma sha ɗaya yana zuwa sai mala albani ya dumbuzo kuɗi ya miƙa masa yana zuwa gaba da ya kirga sai ya ga naira dubu arba'in haka kuma mal albani zaria yakan yi kyautar abubuwa masu daraja kamar sutura ko dabban layya ko abin hawa babur ko mota ni ma ya taɓa saya mana babur da ni da marigayi aliyu musa aliyu sakatare kenan malam nura haya ƙurami a marigayi Allah ya gafarta musu gaba ɗaya da malam dauda ibrahim malam dauda ibrahim ya taɓa labarta mini cewa akwai wani mutum mai sayar da kayan marmari wanda malam albani zare yake yawan sayan lemu da abarba da ayaba a wajensa mutumin ya faɗa wa malam dauda a zahiri cewa sau da dama in malam albani zariya ya yi sayayya a wajensa yakan ƙara masa kuɗi fiye da kuɗin abin da ya saya sannan sai ya ba shi kuɗin ya ce masa wannan naira kaza kuɗinka ne wannan kuma na ƙara maka ne ka sai ma yaranka wani abu in za ka koma gida na san wani bawan Allah mai sana'ar gasa tsire da kaji da kilishi wanda yake ce mini kullum a tukubarsa bala albani yakan yi siyayya musamman ranakun asabar da lahadi ya ce kuma idan mala albani ya zo to wannan kayan da ke wurin fa kusan gaba ɗaya yake siyo su sannan kuma babu yadda za a yi siyayyan nan a wurin shi ba a yi masa ƙarin kuɗi ba hasali har ranar da aka kashe mala albani zaria ya tsaya a wannan waje a wannan tukuba ya yi siyayya haka ma'aikata da malamai waɗanda suka yi aiki a ƙarƙashinsa a lokacin da yake rayuwa a makarantarsa ta albani science national academy su ma sun shaida halin shi na kyauta da halin shi na sakin hannu mai ban mamaki haka kuma na taɓa jin wani malami abokin malam albani wato sheik mahmud shira yana lissafa sunayen wasu abokansa da ya tasirantu da su wajen kyauta da sakin hannu sai ya ambaci malamai irin su marigayi sheik jafar mahmud adam da malam aminu ibrahim daurawa da malam albani zaria da kuma malam musa adam mai hula da malam tijjani ahmad tijjani guruntum sannan ya ce waɗannan mutanen ya koyi darasi a cikin zaman da ya yi da su ta fuskar kyauta. Akwai lokacin da Mala Albani Zaria ya ɗinka hijabai da yawa, ya sanya a motarsa ya yi taraba su ga mata masu fitowa da gari. Haka kuma in lokacin azumi ya yi, Mala Albani Zaria yakan siyo shaddoji ya yi taraba wa mutane musamman wasu malamai da ɗaliban ilimi masu ƙaramin ƙarfi irin waɗannan labaran suna nan da yawa. wani abokin Malam Albani Zaria ya taba shaida min cewa ya taba ganin wata riga a jikin Malam Albani Zaria sai ya ce masa Allah ya ga wata malam wannan riga taka ta bani sha'awa yace bayan wani wasu 'yan kwanaki sai ga irin wannan riga sabuwa Malam Albani Zaria ya sa an dinka an aiko masa da ita har gida hakanan kuma Malam Albani Zaria yana da yawan kyautar littattafai musamman ga ɗaliban ilimi da malamai da masu wa'azi in ya je umara ko aikin haji yakan dawo da littattafai da yawa kuma yakan rabar da su kyauta ga malamai da ɗaliban ilimi a dukkan lunguna da anguwannin birni da kewayen zaria farfesa umar labdo ya taɓa labarta mana cewa malam albani zaria ya taɓa sayan kwafi dubu uku na wani littafi da shi farfesan ya rubuta akan tona asirin munanan aƙidin shi'a wanda waɗannan littattafai rabar da su aka yi gaba ɗaya ga malamai da ɗalibai da ustazai. Bayan kakar zaben shekarar miladiyya ta 2011 wanda sakamakon faɗuwar da janar Muhammadu Buhari ya yi a zaben, masoyan janar Muhammadu Buhari suka ji takaici da baƙin ciki da ɓacin rai har wato aka kai ga rigingimu da hatsaniya da ƙone-ƙone da kashe-kashe a garuruwa daban-daban a arewacin Najeriya ciki har da Zaria. Sanadiyar haka aka kama Mala Albani Zaria da tuhumar cewa wai maganganun da yayi ne suka janyo wannan tarzoma da mutane suka yi. Alhamdulillahi daga baya kotu ta wanke shi daga wannan zargi. Amma ni abin da ya sa na ambaci wannan labari a nan shine irin yadda 'yan gidan yari a Kaduna suka shaida karamcin mala albani zaria a zaman da ya a gidan yarin na wajen sama da wata biyu mala albani zaria ya yi belin mutane da yawa a gidan yarin ya kasance yakan zauna ne da 'yan gidan yarin ya ta tambayar su don ya ji laifin da suka yi sai ya zamana akwai mutane da dama waɗanda wasu ana bin su bashi ne ko wata rigima ta kuɗi wadda bata taka karya ta karya ba to haka ya ta sanya farfesa abdurrafi yana kawo masa kuɗaɗe ana yin belinsu sauran kuma na ciki dinga sawa ana sayo musu kayayyakin abinci da abubuwan bukata irin sabulu da omo da makamantansu ana raba musu shi yasa ranar da aka fidda shi mu muna murna an saki malam su kuma suna kukan rabuwa da shi al albani zaria yana da tawalu'u da girmama mutane musamman malamai da shugabanni ko da yake in mun ko da yaushe in mun raka shi wajen wasu daga cikin manyan mutane ko kuma sun zo wajensa muna ganin irin karamcin da yake musu da irin tarbar da yake musu daga cikin tawalu'unsa da na sani yana iya tambayar na ƙasa da shi akan wata mas'ala ta ilimi ko da wato ko ya ɗaga waya ya kira wani ɗalibin ilimi ko wani malami da ke wani gari ya masa addu'a da fatan alkhairi kuma ya ƙara mishi ƙwarin gwiwa ya nuna masa cewa muna sauraron karatattakan ku da kasusuwa na littafi kaza da darasi kaza kuma muna amfana da su ina yawan tuna wani abu da ya faru wata rana a karatun safe da aka yi da ake yi duk asabar da lahadi a masallacin gidan marigayi alhaji lawan direba a muciya wannan labarin nakan yawaita hujja da shi a matsayin alama ta irin yanayin far zuciyar malam albani zaria da sauƙin kansa da ƙaunarsa ga gaskiya wani lokaci a can baya mun kasance da ni da marigayi malam muhammad nura yahaya kurami muna yawan yi wa malam albani tambayoyi a lokacin karatu wani lokaci ɗayanmu yakan bujiro da wata matsala ko ra'ayi ko fahimta wadda ta saba wa abin da malam ɗin ya ambata a karatu wannan halayya ta sanya malam albani yana matukar ƙaunar mu yana kuma ba mu damar yin tambaya tare da yi mana bayanin abin da ba mu fahimta ba wata rana muna zaune a ajin ana jiran isowar mala albani zaria sai wani ɗalibi cikin dattawan ajin ya miƙe ya fara jawabi a inda ya nuna cewa gaskiya ba za su lamunci yawaita bujiro tambayoyi ko tsokaci a cikin karatu ba ana cikin wannan magana sai ga malam ya shigo aka nuna masa wato ga abin da ake tattaunawa ya ce a ƙarasa tattaunawar to da ya ji magana da ake faɗa nan da nan sai maza ya katse wancan mai magana ya ce a'a kar ku mai da mu ɗariƙa waɗannan masu tambayoyi ku ba su tambayoyinsu abin da yake kuskure sai a gyara musu abin da kuma wato suke da shi a matsayin daidai sai a karɓa don mu tafi duka a gyare ce jama'a kar ku mai da mu ɗariƙa mun zauna anan ne don mu fahimci karatu mu tantance abin da yake wato daidai daga abin da yake kuskure Allah ubangiji ya gafarta mala albani zaria Allah ya sa mu mu cika da imani yan uwa masu albarka za mu saurara anan sai mun gamu da ku a zagaye na gaba na wannan silsila mai albarka wassalamu alaikum wa rahmatullah